بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 26 ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 144 cikin jeringiyar darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na Ibn Taymiyyah asalin mahallinsa shine bayani game da yadda ya kamata a fasara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda ke magana akan as-sifatul khabariyya. Sai dai kamar al'ada Ibn Taymiyyah a cikin littafansa yana yawaita dajiya da istitradi da sakin layi da kwararo mas'aloli a gefe. a cikin haka ne muke cin moriyar masail mabambanta waɗanda ya kawo littafin a yanzu yana mana magana akan hukunce hukunce da suka shafi al-ikrah wato a tirsasa wa wani wajen aikata wani laifi ko wani sabo ko aikata wani ta'addanci ba da san ran shi ba ba da niyyarsa ba yana magana akan wato abin da ya halasta idan an tirsasa wa mutum ya tirsasu da kuma abin da bai halasta ba da kuma menene idan an tirsasa mishi in ya aikata ba za a kama shi da laifi ba meye kuma idan ya aikata da sunan tirsasawa yana da laifi to ya kawo magana akan abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi abin aure zamu tashi inda yake cewa wa hadha fil af'alil muharrama li haqqillahi fiha wannan ya shafi abubuwan da aka haramta saboda haƙƙin Allah a ciki wato Allah ne ke da haƙƙi shi ya haramta abin aikata abin saba wa Allah ne keta doka Allah ne babu haƙƙin bil adama a ciki fa amma qatlul ma'sumi ya gama da wacce magana kenan ta shafi watan zina sai ya ce fa amma qatlul ma'sumi amma a ce ga wani an tirsasa mai ya dauki ran wani mutum wanda bai yi laifi ba wanda jinin shi katangagge ne yace fala yubahu bil ikrahi bila niza'in sam bai halasta ba wai da sunan an tirsawa mutum malamai ba su sabani ba akan rashin halascin a tirsasawa wani ya yadda ya tirsasu har ya dauki ran wani daban da annahu laysa lahu an yuhyiya nafsahu bi mauti zalika al ma'sumi saboda ba daidai bane mutum ya raya kanshi ta hanyar kashe wani mai katangaggen rai wato a ce ga wasu 'yan ta'adda ko wasu fitsararru su sama wani bindiga a kansa ko su ɗaura masa wuƙa a kan kansakalinsa su ce ko ka kashe wani gashi nan ka harbe shi ya mutu ko ka caka mai wuƙa ya mutu in ba haka ba kai kuma a kashe ka to a nan malamai ba su yi saɓani ba akan cewa abinda mutum zai yi shine shi ya bari a kashe shi in ku har ya kashe wancan to laifin kisa yana kansa domin bai halasta ya raya rayuwar shi ya wanzar da rayuwar shi ta hanyar kashe rayuwar wani ba kaga ya bambanta da wancan da muka ji a baya malam yace da annahu laysa lahu an yuhyi nafsuhu bi mawti zalika al-ma'sum wa laysa zalika bi aula min al-aks hakan bai fi bar fiye da daya wato ya bari a kashe shi shi ya fiye masa fiye da shi ya kashe wani dan ya rayu bal talabuhu ihya nafsihi talabuhu ihya a nafsihi bil ittida'i ala ghairihi zulmun mahab yace yadda abun yake ma idan mutun ya nemi ya raya kansa ta hanyar kashe wani to wannan tsantsagariyar zalunci tsantsagariyar zalunci wa idza kana al mutarru ila it'ami nafsihi yace in ya zamana wanda ya tirsa su zuwa ga ciyar da abinci ga kansa laysa li ghairihi an ya'khudahu minhu inda littirar aka ce bai halasta wani ya kwace masa wannan abincin alhalin yana cikin gargara ba falaisa li adin an yaqtula ghayrahu yahu wa nafsu to bai halarsa wani ya kashe wani ba don ya raye kansa wato mutumin da yake cikin ittirari sai ya samu abin da zai ci na mushe ko abin da zai ci na wani abu da zai kiyaye rayuwarsa to kai ko da kai ma kana cikin ittirarin a ce kuna da yawa a cikin ittirar a cikin jeji sai wani ya samu wani abu sai kai baka samu ba ko ya halasta ka kwace mishi dan kai ka rayu bai halasta ba ko ya halasta ka sace ka cinye dan kai ka rayu shi ya mutu bai halasta ba yace to in ya zama a wancan mahallin na sace abinda mai tsananin bukata ya samu aka ce bai halasta ba to fa min babu aula kada ya halasta mutum ya kashe wani wai dan shi ya rayu malam yace bal hadha zulmun wannan zalunci ne wa udwanu da keta iyaka wa huwa mujibul lil qawat idan mutum ya kashe wani da cewa wai ai an ce ne ko ya kashe ko a kashe shi to zai biya diya alal mukra wal mukrihi za su raba diya da shi wanda aka tirsasamawa da wanda ya tirsasa musu idan hukuma ta samu karfi a kansu za su biya diya fi mazhabi ahmada haka yake a fatawar imam ahmad ibn hanbal wal mashhuri min min min mazhabi shafi'i da kuma a cikin abin da yake shahararre a mazhabin shafi'iyya saboda menene suka ce lishtirakihima fil fi'l saboda sun yi tarayya a wajen aikata wannan ta'annati hadha bil mubasharatil muharrama shi wanda yace an tirsasa mushi ne yayi tarayya da ɗayan ta hanyar shi ya aikata aikin da ya haramta din kai tsaye wa hadha shi kuma wanda ya tirsasa wani bitasabbubi ya zama shine sababi al mufda ila al fi'l galiba wanda sababin shi a lokacin wannan sababin shi ke jawo a aikata aikin wakila wasu malamai kuma suka ce inna ma yajibu alal mukrihi adh-dhalimi wasu ma suka ce a'a ai shi wanda ya mubasharanci kisan nan shi kadai zai biya diya li'anna al-mukraha qad sara kal alati saboda wanda ya sa shi din nan matsayin shi ɗaya da bindiga ko sanda ko wani makami ba ba shi ba wa za qawlu abi hanifata wannan maganar ita ce magana Abu Hanifa wanda ya ce a wanda ya kisan kai tsaye kawai shi za a ce biya diya wanda wanda ya sa shi wa qila aksu wasu kuma suka ce a wanda ya sa aka yi kisan shi zai biya diya ba wanda ya kisan ba wa huwa qawlu zaidin wannan shine magana ainihin wato a zaid wa huwa qawlu radi'in wannan magana ce mummuna fa innahu lahaza zahiral mubasharati aw sabab domin shi ya lura ne kawai da zahirin wato mubasharan ko sababin wa hadha fil mukrah allazi yaf'alu bi iradatihi akra ukriha alaiha wanda wannan kuma ya shafi wanda aka tursa samawa wanda aka sa shi aikin da bai da iradai malam yace wa hadha wali hadha sahha an yuqala fi hadha al mukrah huwa muridun mukhtar karkashin haka ne ya zama ya inganta ana iya cewa wannan da ya yi kisa da uzurin cewa an nuna mai bindiga ne aka ce kashe wani za ka yi cewa huwa muridun ya yi nufin haka muktarun ran shi ya zaɓa ya aikata wasu an yi ƙal kuma za a iya cewa laisa bi muktarin a ce bai zaɓa ya aikata ba fainal muktara lahu min ikhtiyarin wa iradati domin shi al muktar wanda ya zaɓa ya aikin yana da zaɓi yana da irada wa hadha al mukra iradatuhu wa ikhtiyaruhu allazi huwa fihi Allah ya fa'ala zalikal fi'il amma shi wannan da aka tasa sama mun san manufarsa da zaɓansa inda yana da hali shine kai ya aikata wannan aikin allazi ukriha alayhi da yana da zaɓi ba zai zaɓi aikatawa ba da yana da irada ba zai irada aikatawa ba wa ikhtiyaruhu allazi huwa fihi Allah ya fa'ala zalikal fi'il allazi ukriha alayhi walakin lamma ulji'a bima yuqi'u bihi fil azabi amma yayin da aka koma aka yi amfani da abin da zai sa a yi mai azaba da yana da zaɓi da bai ba amma sai aka namashi wani makami cewa ko ka yi ko a yi maka kaza ila ihda ikhtiyarin wa irada to wannan wannan sashi da aka yi a cikin matsatsi shi ya haifan masa da ikhtiyarin da zaɓin da kuma irada da wani zaɓi daban da irada saɓanin zaɓinsa da iradarsa ya ce yaf'alu biha ma ukriha alayhi wanda ya amfani da wannan irada da wannan za'i da ba shine asalin iradarsa da zabinsa ba ya aikata abinda aka ce abinda bai san aikatawa asalin nufin shi kai ya aikata amma da aka nuna mashi bindiga ko aka sa mashi kan sakalin takobi a wuya sai ya canza iradarsa da manufarsa saboda wannan tirsasawar wanda inda ba dan haka ba ba zai aikata wannan zunubin malin yace to saboda haka ne sahha ithbatu al-ikhtiyar wal iradati lahu bi itibari ma hadasa al-ikra ma hadasa al-ikrahu fi to daga haka ne ya halasta a danganta cewa yana da zaɓi kuma yana da manufa sakamakon abin da tirsasawa ta haifan mishi na zaɓi da manufa wasaha nafyu zalika kuma za a iya kore haka bi itibari annahu min nafsi laysa lahu ikhtiyarun wala irada in aka lura da cewa bai da zaɓi bai da irada wato yana nuna cewa ne duk malaman biyu suna da magana da za su iya argument akai da wanda suka ce ai ya ga dama ne yayi nufi ne to wannan ne suka ce ai saboda a lokacin da aka daga makami aka sa mai a wuya ko bindiga a kansa to daga nan iradarsa da manufarsa ta canza wasu kuma suka ce a ko da ta canza amma ta canza ne ba dan yana so ba saboda ka bai da zabi bal iratu waqtiyaruhu fi nafi dhalika al-fi'l zabin sa shine akan kore wannan aikin kada ya aikata shi wa haqiqatul amri anna lahu iradatayn to yanzu zai taƙiƙi bayan ya kawo waɗancan ra'ayoyin ce to a ƙashin gaskiya shi wannan mutumin da aka tirsasa mai yayi kisa yana da manufa guda biyu al-iradatul asliya Allah ya fa'ala hadha manufarsa ta asali shine ba shi da nufin kisa domin ba yi da motive na kisa bal huwa karihun lahu yana kin kisan mubghidun lahu ran shi baya so nafirun anhu yana nisanta kisan wala tariqa lahu ila zalika illa fi'lu ma ukriya alayhi amma babu yadda zai yi sai ya aikata saboda an tirsasa mishi fasarat fihi iradatun thaniya to wannan tirsasa wanda aka yi masa shi ya haifar mishi da kuma irada ta biyu to khaliful ula wacce ta saba da ta farko wali hadha sabab fa hadha al mukrahu saboda wannan dalilin shi wannan da aka tirsasa masa wa in kana aqilan ko da yana da hankali innama yaf'alu bi ghairi iradatihi wa ikhtiyarihi al-asl to amma mun sani cewa aikin da yake aikatawa ya aikata shi ne ba da iradarsa ta asali ba fa huwa yaf'alu bi iradatin ukhra wa ikhtiyarin akhar aikin da yake yi yana yi ne da wata irada tan daban da wata manufa tan daban ba tashi ba wa yaf'alu aidan bi qudratihi yana aikatawa ne da kudrarsa ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة don haka ne za a iya cewa a cikin aikinsa akwai abin da ake umarni akwai abin da ake wa hani akwai halasci fa yuqalu yubahu lahu takallum misali za a iya cewa ya halasta yayi magana wa yuramu alaihi qatlul ma'sum ya haramta ya kashe wanda zan shi ke tsararre wa amma in ukriha ar-rajulu ala zina ya ga wancan magana zaka ji yana magana kaman kaman defense counsel ko kaman kaman kaman lauya mai kare wani wanda aka aka gabatar da shi gaban alkali yana yana yana yana yana establishing argument kuke cewa ko barisa yawwa wa amma in ukriha ar-rajul ala zina yace to idan kuma aka tirsasa wa mutum ya zake wata matar da ba tashi ba fa idza qala ba'd al-fuqaha idan wasu malamai suka ce innahu la yakunu mukrahan suka ce sam basu yadda ba babu yadda za a yi a aikace a yadda cewa an tirsasa wa mutum ya sadu da mace id innahu fa'ilun bi qudratin wa ikhtiyarin domin ɗabi'ar ɗan adam ta zakewa mace ba ta faruwa sai da ƙudura sai kuma da zaɓinka sai ce lami sai hazalika wannan magana ba ta inganta ba wa kazalika alja'i'u alfaqiru haka nan mai jin yunwa talaka allazi saraka li ya'kula wanda ya sata dan ya ci saboda yunwa la isma alaihi babu zunubi a kansa wa qad turra ila tilka al-iradati wal ikhtiyari li makhmasati saboda tabbas yana da irada ya kuma za'i bari ya je ya sata amma fa yayi haka ne saboda ya shiga cikin tsananin yunwa wato ita irada da ikhtiyarin abin da ake nufi shine mutum ya kulla a zuciya ya nufaci aikata aikin saboda dalilin an sa shi dole ko saboda dalilin tsananin yunwa to sai zama wannan irada da ikhtiyarin ba za a yi mai hukunci da ita ba za mai hukunci da ɗayan sababin shine tirsasawa ko tsananin yunwa ina fata muna ganewa malai yake cewa faddararul ladzi lahikahu alja'ahu ila hadhihi irada wannan ainihin ila ila hadhihi al-iradati wal fi'l wannan tsananin da ya same shi ya tirsasa shi zuwa ga wannan manufa da wannan aiki wa amal maf'ulu bihi al-fi'l to wacce kuwa aka yi zinan da ita fa wanda aka tirsasa wa wani aka tirsasa wa wani ya zina da ita ko aka tirsasa mata aka yi zina da ita kamar tadi kenan allazi huwa mahallu ghairihi wa alatan lahu wannan shine mahallin da wani ya aikata barnan ya zama kayan aikin da aka yi barnan mislul mar'a kaman mace aw sabi ko yaro wanda wani ya tursa samun shi yi luwadi shi alladhi yushaddu a kama shi a daure shi wa yurbatu ay mu daure shi gam wa yufjaru bihi aikata alfasha da shi wa mislul ladhi yujarul khamra haka kuma mutumin da aka tirsasa mai aka kwankwada mai aka mai tsuran giya a rike mutum da ƙarfi yana ihu yana wayo Allah a dura mai giya da ƙarfi a ce sai ya sha waye lazzu biha amma sanda ta shiga cikin makogoran shi kuma sai ya ji zaki da dadin kawai sai ya shanye min ghairi qasdin aslan wanda kaga da bai nufaci haka ba ko a zo a kama mutum da ƙarfin tsaya a ce sai ya karya azumi a dura mishi ruwa ya sha yace wala fa'ala aslan kuma bai aikata ba kama ya lizzun na'imu allazi la shu'ura lahu kamar yadda mai bacci yake jin dadin baccin amma dadin bai da tasiri a rayuwarsa ya ji dadin bacci ko ya ga wani abu da ya gani a bacci ya burge shi ko ya more ko ma har ya janaba kaga duk waɗannan abubuwan da yake faruwa a cikin bacci ba su da tasiri ga hukunci a wajensa yace fahaza la fi'ila lahu aslan to wannan aikin ba nashi bane bal huwa mahallul fi'li shi mahallin aikin ne mahallul li fi'li ghairihi wa alata lahu tunda kawai ta waccan matar da da yaron da aka tarsa samu shi aka yi luwadi da shi da wanda aka tarsa samu ya sha giya da wanda aka tarsa samu shi aka karya mai azumin sa da mai bacci wanda ya ga wasu abubuwa a bacci wanda hukuncin su bai lazimce shi ba duk waɗannan ba su zama mahallin aiki da za a yi musu hukunci da aikin ba da abin da ya faru da su a wannan yanayin to shari'a ba za ta hukunta su da shi ba laka wannan matar misali idan budurwa ce har yanzu sunanta budurwa a hukuncin shari'a ba ta zama muhusana ba ko mun gane in an zo wata rana misali a ce kuma an kama ta da zina to hukuncin ta hukuncin budurwa ne domin cire mata budurci da aka yi ba da aure ba ne Allah sa mun gane wannan haka shari'a ba za ta kalle ta a matsayin mazinaciya wanda za a ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrik ba haka inda za a samu tsautsayi ta dau ciki danta ba za a aibata shi da shegantaka ko a wulakanta shi ba to haka mutumin da ya sha giya ta hanyar tarsasawa ba za a ce a mai bulala 40 hukuncin shan giya ba kamar da martin Allah mata haddin zina ba ba za a ce shi kenan daga yanzu sunan shi mashayi dan giya a daina mutunta shi ba ba za a hana shi limanci a ce saboda an taba ganin shi ya sha giya ba hakanan mutumin da aka tirsasa mishi aka dura mai ruwa har ya karya azumin sa ba zai rama wannan azumin ba abin shi ramuwa ko kafara saboda duka tirsashe ne irin su irin mutumin da a bacci ya mafarkin yayi sata ko ya mafarkin yayi kisan kai ko ya mafarkin yana yin yana tarayya da mace kaga duk babu hukunci a kansa yace to duk waɗannan saboda su ba aikin sa kai ba sun zama kamar alaye hukuncin sa ɗaya da hukuncin takobin da aka yi kisa da ita ko bindigar da aka yi harbi da ita kaga ai ita bindigar ba alƙali ba zai ce ita ma a daure ta ba ina fata mun gane wannan yace wa idza lam yakun minhu fi'lun lam yuqal idan ya zama ko babu wani aiki da ya faru daga gare shi to ba za a ce innahu fa'ala muharraman wala gaira muharram ba za a ce ya aikata aikin da yake haramun ko aikin da ba haramun ba bal gairuhu fa'ala fihi waninsa ne ya aikata aikin a kansa au bihi ko ya aikin da shi muharraman aikin da yake na haram fal ismu hina idin ala zalikal fa'il wancan da ya tinsasa mata ko ya tinsasa mishi to shike da dukkan zulubin lakin in sadara minhu nau'u tamkinin to ga wani window yace idan aka samu yanayi na bayar da dama asalin ikirahin an masa amma kafin a kai ga tirsasawan ta hanyar wato dures ɗin ya kai matsayinsa sai su kombin kawai ce to shikenan bari in a zuciyarsa ya yadda cewa bari kawai yayi abin da ake so to kaga ya bada tamkini bi Allah yastafrigu wus'ahu ta ya za a gane haka ya zama kwata kwata bai yi wani struggle na yake ba filim tinai mace ce an ce za a yi mata tilas kawai sai ta bude jikinta kuma daga sun daga bandiga kawai sun ce kwanta kawai ta kwanta bude jikinki kawai ta bude watakila ana cikin yi ma tana nuna alama tana jin daɗin abin da yake shagiyan nan in ba ka ba ma kaza kawai sai mutum ya ɗauka ya kurɓa sai ka karya azumin ka yau din nan sai to shikenan ba komai bari bari kawai in karya dama ina da ulsa misali to kaga akwai nau'u tamkin an fara da procedure na tirsasawa amma shi kuma wannan mahallin sai ya ga kawai to bari ma yayi kwatankwacin mutumin da kamar yana baccin rana da azumi sai ya yi mafarkin yana shan ruwa yana farkawa sai ce a to shi kenan tun da ma na riga na sha mafarki bari kawai in sha sai lalibin ruwa kawai ya ƙara a kan na mafarkin raga ai an samu matsala ko shi ne fihi nau'u tamkinin bi Allah ya stafri ga wus'ahu filim tina'i kwata-kwata bai yi wani ƙoƙari na ya hana ba ya kamata ya ƙoƙarin hanawa ne har sai an fi ƙarfinsa ya saduda macen da ake mata fyaɗe ya kamata a jiyo tana ihu tana Allah isani bayan watakila an daddake ta ko an ɗaure ta ko an rirriƙe ta amma in ta saki jiki kawai to babu babu babu tafrigil wus'i filimtina au au nau'i irada yace kuma ana ana iya samun nau'u tamkin bayan da dama ko kuma nau'u irada manufa a cikin rai bi Allah takun iradatuhu hazim jazima filimtina ya zama a cikin ranta dama can ba ta yi niyyar ta hana ba a cikin ranta ba ta yi niyyar ta hana ba duk da ba ta yi ihu ba ba ta ce a'a ba amma ana taɓa ta kawai sai ta saki jiki wanda za a ɗura mai giya bai yi ihu ba bai rufe bakinsa ba ana miƙo mishi kawai ya buɗe labba kawai ya fara kwankwaɗa kaga akwai nau'u irada fa zalika fihi nau'u fi'l to wannan yana da tarayya a cikin aikin akwai akwai zunubin shi a cikin wannan aikin wal iradatul jazima hiya allati yuqtaranu biha al qudra yace al irada al jazima nufin yin abu wanda mutum ya riga ya gama yanke hukuncin zai ita ce ake gwamawa da ƙarfin da yake da shi na aikata aikin fal mukrahu ala shay'in innama yamtani bi miqdari ma yaqdiru alaihi min al-imtina'i saboda wanda aka tirsasa mishi akan wani aiki to zai kiyin aikin ne da gurgurdan abin da zai iya naƙin aikin da iya kokarin da zai amma ya amma yaf'alu bi ya iya kokarin sa da zaran an fi karfin sa to shine ya zama mukrah kenan fa mata kana iratul insani jazima fil imtina'i isan da ya zama mutun yana da cikakkiyar manufar ya kiyarda fala budda an yaf'ala maqdurahu to zai iya kokarin sa wa mata fa'ala maqdurahu isan da ya iya kokarin sa na ya hana a sa shi barna din nan kana bi manzilatil mumtani'il kamili alimtina to dai yake da mutumin da yaki yaki gabaki daya yayi fatakullaha haqqa tuqati din sa allazi lam yaf'al bi shay'un dai yake da wanda ba ya da shi ba wato idan ga wasu mutum guda biyu ɗaya Allah ya bashi ƙoƙarin da ya ƙi yadda ɗin an yi an yi shagiyar ya ƙi yadda an matsa bakin an bugai an bugai yaƙi an kawo hannu ya yi cizo har suka ƙyale suka ce wannan takadari ne sai su koma kan na biyu shi kuma shi ma aka yi aka yi ƙarshe suka galabaice shi ya sha to a shari'a duka biyun hukuncinsa ɗaya hukuncin waɗanda ba su sha ba ina fata mun gane wannan yace fa inna darata aljazima almuqtaran biha kamalul qudra yajri sahibuha madar alfa'il tam fi thawab wal iqab yace domin ita alirada aljazima nufi wanda yake ka riga ka kama kulla shi wanda kana da kudura cikakkiya yana yana gudana a wajen lada da wanda ya aikata aikin kun tuna hadisin cewa man hamma bi hasanatin wa lam yaf'alha da kuma hadisin cewa wanda yake aikata wani abu sai wata rana bai samu dama aikata ba za a bashi ladan to da su yi wannan hujja anan yi istinbadin cewa akwai wannan ladan fal mustakrahu ala zina bihi wanda aka tasa samu shi akan yin zina min sabiyyi min imra'atin kaman mace au sabiyin ko yaro yakunu istikrahuhu imma bil karahati hatta la yurida tamkin a huwa al-qism al-awwal zai zama kirsasawar da aka mishi an sa shi ya aikata amma ran shi baya so hatta la yurida tamkin sai zama ba zai iya bada dama ba sai abin da yafi karfin shi huwa al-qism al-awwal shine na farko wa imma an yakuna wa imma wa imma bi an yaf'ala bihi ma'a kamalin tala'ihi ko kuma a yi da shi alhalin ya yi cikakken ƙi ya hana wa huwa kamalu irati filim tala'i shi ne ya iya yin sai ya gabe yadda ba bai haisu ya fa'alu maƙadurahu filim tala'i ya iya abin da zai iya wajen hanawa walolam yamta ne hatta fu'ila bihi ko da bai iya hana su ba daga ƙarshe walolam yamta ne hatta fu'ila bihi kana mutawi'an wa kana zaniyan idan kuwa bai yi ƙoƙarin hanawa ba aka aikata da shi to ya zama ya musu ɗa'a kenan kuma ya yi zina wa illam ya tulub zalika ko da bai nemi haka ba wato ko da ba shi ya sa a yi zuwa gurin ɓarnar ba an kawo za a yi da shi amma kuma bai ƙi ba da an Allah aujaba alaihi kamalan nufuri kuma abinda Allah ya wajabta wa mutane shine nisantar ta gaba ɗaya wala ta ƙarabu zina nisanta gabaki ɗaya an zalika walghairati minhu da kuma kishi against zanadin wal bughd lahu da jin haushin wannan barna bi haisu yaqranu yuqranu bidhalika kamalul imtina wanda waɗannan abubuwan gujewa da kin abun da kishi against abun su za a gwama sai sai sai ya hana ya kiyarda fa idza lam yujad minhu hadha an-nufur idan ba a samu ki din ba ba a samu ki da kishin ba wahada limtina ba a samu hanawan ba kana muqawi'an to ya yarda ne fa inna daf'a sa'il alal hurmati wajibun bila niza wannan kaida ce daf'u sa'ili alal hurmati wajibun bila nizai wato tunkude as-sa'il shine az-zalimi tunkuda az-zalimi akan aikata abin da yake haramu wajibi ne wani azzalimi yabo yana so ya sa a aikata wani abu haramun to a kokarin hana shi wajibi ne akan mutane ɗaiɗaiwan su da kuma tarayyar su wa amma daf'u sa'ili ala nafs amma tunkuɗe wato azzalimi daga kashe daga kanka kai ya kashe ka alladhi yuridu qatl al-ma'sumi bighairi haqqin wanda ke so ya kashe wani mai tsararren rai ba da hujja ba idan lam yakun liqitalu fi fitnatin idan ya zama wato kisan ba a cikin fitina ba ba a cikin yaki ne na tsakanin musulmai da musulmai ba a cikin ana zaune lafiya ne wani barawo ko dan bandit ko dan fashi ko dan sara suka ko dan kome kome sata akwatin zabe ko irin masu kashe malamai duk wani wanda yake mai irin wannan rashin imanin ba ana rigima ne tsakanin musulmai su su shine fitina wannan sun ja tunga wannan sun ja tunga fa hal yajibu daf'uhu to idan wani yazo zai kashe ka kai musulmi ba a zamanin fitina ba in a zamanin fitina ne dama kai ma ka fito da makaminka ne shi ma ya fito da nashi to amma a zamanin ana zaune lafiya kai ma'asumud dami ne kai ka je kasuwancinka ko sana'a ko kana rayuwarka wani yazo yana so ya kashe ka a bisa wani dalilin shi saboda addininka ko saboda rayuwanka ko saboda mutuncinka ko saboda arzikinka ko jam'iyyar siyasarka ko wani ma saboda neman aure duk irin waɗannan ko kuma kawai dan ka biyo ta hanyar abin nan da suka tare shin za ka yi ƙoƙarin kai ma kai gwagwarmaya ko da ba ka da makami ko kai koshi ko kuwa ƙoƙarin guduwa za ka yi ko me ya kamata ka yi fihi qaulani akwai maganganu guda biyu kuma riwayatani an ahmada al-imam ahmad ibn hanbal yana da waɗannan maganganu duka guda biyu annal mutamakkina laysa bi fa'ili bal walau arada murida qatlihi wajaba alayhi dhalika suka ce a irin haka idan ka samu halin da za ka fyaɗe shi ko kai mishi wani makaru kai ka kashe shi kafin ya kashe ka to ba za a kama ka da laifin kisa ba walau arada murida qatlihi ko da kuwa ya nufaci wanda ya nufin kashe shi wajaba alaihi zalika ya wajaba yi haka kama yajibu alaihi al-aklu min al-maitati inda al-makhmasa kamar yadda ya zama wajibi idan yunwa ta kama ka ka ci mushe don ka rayu to haka idan wani nufin kashe ka kaga kana da dabarar da za ka kashe shi kafin ya kashe ka to ya zama wajibi ka kashe shi don ka rayu ala samun gane abin nan idan yan fashi suka tara mutane ko yan bandit ko yan kidnappers ko duk wasu masu kisa ko masu satan wayoyi din nan bai san ashe kai ma da training ɗinka ba tsohon kai ma tsohon ƙwallo ne ashe yana kawo wukan nan in ka samu hali ka riƙe hannun shi ka juya kawai to burma mai ita a ciki shine wannan ra'ayi na farko kawai mai ake cewa ne ramin fita ga macici in ji ba hausawa suka ce ibada yawa ya kawo suka sai ka tafi hannun shi to kana juyawa kawai sai ka aika mai da ita daidai makwanta hantar shi ka ba abin banza a nan wannan shine ra'ayi na farko shine yace kama yajibu alaihi al-aklu min al-maitati inda al-makhmasa fa kama yahrumu alaihi qatl nafsi kama yadda ya haramta a gare shi ya kashe kanshi yajibu alaihi fi'la ma la tabqan nafsu illa bi to haka ya zama wajibi ya aikata abinda in ba hakan yayi ba ran ba zai tabbata ba min ta'amin wa sharabin wa daf'i darari ci da sha da tunkuɗe abin da zai cutar da shi bai libasin wani hawi kamar saka sutura don karka ji sanyi sanyi ya kashe ka ko makamancin haka ai duk wannan hanyoyin kare lafiyar ka ne ai shine ma'anan wa man ahayaha faka annama ahayan nasa jami'a ka ba mutum abinci ko ka bashi magani ko ka tsiratar da shi daga wasu masu kisa sun biyo shi da gudu ka ɗauke shi a mashin ka gudu da shi ko ya shiga gidanka ka ɓoye shi duk wannan kaga tare wani ne daga cutarwa ko za a baka ladan karayar da shi karayar da duk duniya to haka tare kanka daga kisa hukuncin shi a wajibi ne kamar yadda yake hukuncin ka kashe kanka haramun fa idza amkanahu al-harab to idan kuma ba za ka iya cutar da shi ba kai amma za ka iya tserewa wa nahwihi ko wani abu makamancin haka wajaba alaihi zalika to wajibi ne kai da abin da za ka iya ko dai ka iya cutar da shi inda yake nufin cutar da kai ko ba za ka iya ba guduwa za ka yi ka iya guduwa lambo za ka yi a cikin gawawaki ka yi kamar ka mutu in wannan za ka iya sai ka yi ko ka yi ƙarya hauka ko wani abu makamanci haka duk abin da ka ga zai sha da kai kana iya kai ina fata mun gane shine na farko wa amma idza kana daf'u sa'ili an nafsi yataju ila qitali sa'il amma idan ya zama kafin ka tunkuɗe shi daga kanka kana buƙatar sai kun yi bugi in buga fahuna fihi mahzurun akhar to anan akwai wani abu na haramci kuma wa in kana jaizan ko da yake abin yana iya halasta shine wato manquti da duna malihi kenan da sauransu yace wa huwa qatlul akhar karka je ka kashe wani kuma kai fali hadha kharaja al khilafu fi wuju'i bi daf'ihi an nafsi saboda haka shine anan aka samu sabani ta shin ya za ka yi shin za ka yi ƙoƙarin kare kanka ko ko ba za ka kare kanka ba don je garin kare kanka ka kashe wani na fata mun gani wa aslu haza asalin abin da ya kawo wannan tattaunawa annan ladhi lam yuridil fi'l al muharrama bihi alaihi an yubghidahu bughdan tamman mutumin da bai nufin aikata abin da yake haramun wanda wani ke so ya aikata maka duk wannan wanda aka ambata abuwa ne haramun wannan so ta sa maka to kai dole ka ki abin kuma a cikin kin yuqtaranu bihi fi'lul maqdur min ad aka ce ka aikata abin da wato yake a zaka iya na hanawa fa idza lam yujad dalika fa huwa tarikun lima wajaba alayhi min al-bughdi wad-dafi idan ba za ka iya hanawa ba to ka bar abin da aka aikata wanda ya kamata ka kyamace shi ka hana wal yakunu muridan lahu to shin hakan yana nufin ka nufaci abin ne wato abin da yake cewa shine aikin da suke so tirasa maka akai abin ki ne abin kyama da shari'a take so ka guje shi to shin wannan yanayin zai baka damar in ka samu hali ka ce kai bari kai musu da wani zai zo ya garin tirsasa maka shan giya sai Allah ya baka sa'a akan shi shin zaka ce shi dole sai ya sha ba zaka ce sai ya sha ba to haka da wani zai tirsasa maka akan zai kashe ka sai Allah ya baka dama akan shi to ba zaka kashe shi ba shine magana kamar yadda wancan ya tirsasa maka kai zina sai ka samu dama akan shi ba zaka ce to kai yanzu dole sai kai ba ko mun gane saboda abubuwan abubuwan ki ne to idan har ka kai ga ka juyar da sinariyan kai aka zo tursasawa kai kana kin abin baka san aikata shi sai Allah ya baka sa'a akan shi shin zaka gama da shi ne kai ka kashe shi ka rage mugun iri ko kuwa zaka san samu shi akan shan giya ne shi ma ya ji rashin dadin ta ko yaya zaka yi yace fal muzna bihi min ghairi fi'lin minhu wala iradatin wala kamali bugdin wa daf'in hal yuqalu innahu muridun zani wanda aka yi zina da shi ba tare da min gairi fa'ilin ba tare da ya aika fa'ilin minhu ba tare da aiki da gare shi ba wala iratin ba tare da ya nufa ba wala kamali bugudin ba tare da ya ki abin tsananin ki ba wa daf'in ko ya tunkuɗe ba hal yuqalu innahu muridun zanin shin za a ce ya nufata kuma yayi zina misalin wannan shine misalin mutum ya samu kanshi a wani yanayi irin masu aiki wata gida gidajen masu kuɗi ko a wani wuri wata mata uwar gidan shi ko ‘yar Ubangidansa ta ja shi zuwa ga zina, asali bai so, amma kuma yana taraddidi in bai yi ba za ta ce, To zan ce ka yi man fyaɗe, in kuma ka yi zan mai da kai mai suke ce mashi suga suga son ne ko shuga mai ne ma ake cewa? Eh? Za ta mai da shi dai irin wannan ya zama kawalinta, wanda ta dinga bushashe su tare to har ya kai ga ya yadda ya yi ba don yana so ba a ran shi baya so amma kuma bai iya ce mata a'a ba to wannan shin za a ce ya yi zina ko za a ce mukhrahi ne wa hal yuqalu anil maqtuli min ghairi fi'lin minhu wala iradatin wala kamali bughdin wa daf'in innahu muridun liqatl nafsi hakanan wanda aka kama shi aka kashe shi bai yi kokarin hana a kashe shin ba bai yi kokarin guduwa ba bai yi kokarin wani kokuwa da su ba kawai ya sallama rayuwar shi aka kashe shi shin wannan za a ce ya kashe kanshi innahu innahu muridul qatl nafsi qatilun aw yuqalu bal laysa bi mubghadin mubghidin wala mumtani ko a ce bai kin abun bai hana ba wahal intifa'ul bughdi wal imtina'u mustazamu lirati wal fi'l shin rashin samuwar kin abu da kin hanawa lazimin haka ne a ce yana da irada kuma yana son aikin duk wannan tambayoyi ne yake raising waɗanda malamai suke kawo su a wannan tattaunawa wa sabul ishtibahi annal insana qad yakhlu an iradati shay'i wa karahatihi wa hubbihi wa bughdihi sababin haka shine mutum yana iya wufanta ga wani abu mutum baya kin abun bai kyamarsa kuma a lokaci guda bai san sa bai sha'awarsa ko akwai akwai akwai abincin da ba bakin abincin kake so ba bakin shi kake ba ko ba san shi kake ba wato kai a wurinka wannan abincin da yin shi da barin shi duk daya da haihuwar kare da zubar cikin sa duk daya akwai matar da zaka ganta haka bata burge ka ba kuma baka son ta baka kinta akwai sana'ar da bata burge ka ba baka kinta haka dai haka dai abubuwa da yawa ba ruwanka da su wato da su da rashin su duk ɗaya ne su kenan ba duk abin da kake so ne lazumin haka ba ka ƙinsa ba ba kuma duk abin da kake ƙi ne lazumin haka ba ka son sa ba ana iya samun abin da ba ka son shi ba ka ƙinsa dama duka abubuwa mutane suna rabuwa gida uku ne da masu so da masu ƙi da 'yan tsakiya ba so ba ƙi in ka sa wata riga za ta burge wani wannan rigar ta yi kyau wani kuma ya ga kai ba ta yi kyau ba wani kuma shi duk ɗaya ne ko ta yi ma kyau ko ba ta shi bai ma damuwa mai cece rigar ba to wannan shi ne dalilin ishtibahi kama yakhlu an at-tasdiq bi-shay'i wat-takdhib lahu kamar yadda zaka ji wata magana kai baka gasgata ba kai baka karyata ba fa kam min umurin yuhibbuha min wajhin wa yabghuduha min wajhin kamar yadda ake samu abinda kuma kana son shi ta wata fuska kuma kana kin shi ta wata fuska kamar da annabi yake cewa kada mumini ya tsani wata mumina in radiya minha khuluqan in kariya minha khuluqan radiya ana akhar kaga ya hada mata so da ki matarka ce kuna rayuwa amma kana santa kuma kana kinta ita ma tana son ka tana kinka ran da kin ya taso ai fada ran da so ya taso ai soyayya kaga kenan ana iya kamar yadda ake iya samun so da ki su hada akan abu daya ana iya samun kuma wani abu duka biyun su wofanta daga barinsu fal'aksamun arba'a sauraka akwai kashi guda hudu imma muradun ko dai ya zama ya nufi abu wa imma makruhin ko ya kyamaci abin da biyu kenan wa imma muradin makruhin ko ya nufaci abin amma yana kyama kamar shi ne kamar irin galibin waɗancan irin wanda makwatanta yaran gida masu fasikanci da iyayen gidansu za su ce ba sa su amma kuma suna yi don wata manufa wayin ma kamar karuwa ma galibin karuwa take zina zaka ga bata son yi wato bata jin irin dadin da dan adam yake ji idan ya sadu da matarsa saboda kawai duniya take nema ba ba ba ba ba, ba biyan bukatar jinsin take nema ba abinda ta samu akan wannan abin shi take nema kamar sana'a kawai take wa imma ghairu muradin wala makruh ko kuma ya zama bai irada ba kuma bai kyamaci abin ba walakin idza kana al-muqtadi lil iradati al-maqduri qa'iman amma idan ya zama akwai wani abu wanda a sanadiyarsa zai ja kayi irada haka din kamar kuɗi kamar tsoron sharri da za a yi wa mutum kamar tsoron rasa aiki kamar tsoron rasa maki da ake wa yara a makaranta ko sex for marks kaga tana tsoron faduwa a jarabawa kaga akwai wani abu wanda yake al-muqtadir iratil maqdur qa'iman asali a ranta ba ta son wannan mutum ba ta son ta mu'amala da shi amma kuma ya rike wani haƙƙinta yace sai kin yadda sanan zaki samu wannan haƙƙin sai ta yadda azan a ranta ba ta so halama a san da suke yi ma tana Allah ya isa amma kuma ta yadda sun yi mu'amala ta fasikanci to ya hukunci wannan fa inna ma yujibu wujuda iradatihi wa fi'lihi ila limani yace to wannan yana tarsasa samuwar nufatar abin da aiki sai in wani abu ya hana wa kadhalika id kana al-muqtadi li ba'd li bughd fi'l al-muharram bihi wal imtina'u min dhalika qa'iman yace haka nan kuma wa kadhalika haka nan kuma id kana al-muqtadi li bughd fi'l al-muharram akwai wani dalilin da zai sa mutun ya kyamaci abin المحرم به فعل المحرم به aikata abin da yake ya haramta din walimtina'i min zalika da kin abin qa'iman shi ma yana fa idza lam yujad al-bughd walimtina idan ba a samu ki ba ba a samu kuma kokarin kin sallama kai ba fala budda min mu'aridin mani'in dole a samu wani abu da ya gicciyo wanda zai hana wa zalika huwa al-muqtadi lil iradati wat tamkin wannan shine abin da zai ja a miƙa wuya kuma a bada dama aikata alfashan alhalin asali mutum baya su fal insanu kan la yuridu shay'a wala yakrahu kuma mutumin da bai san abu kuma bai ƙi shi li adami sababil iradati wal karahati saboda babu wani dalilin da zai sa ka ƙi abun ko ka so shi mutum ne yana wucewar shi kawai ya kai ya kawo a anguwa baka da wata dangantaka da shi da haka baka san shi baka kin shi har ma ko sunan shi baka sani to wannan kaga baka da wani dalilin da yasa ka ki shi ko ka so shi baku hada wuri ɗaya ba baku zauna tare ba baku yi rayuwa iri ɗaya ba ba ku da wata tarayya akan wani abu da zai ja muku kiyayya ko soyayya ko hasada ko yafiya fa amma ma wujudil muqtadi a fala budda min wujudil min wujudi waqtadahu illa limani amma ka samu abin da zai ja ka zuwa ga so ko ki to babu makawa dole a samu abin da zai ja ka zaɓi ɗayan ka zaɓi so ko ƙin abin sai in an samu wani dalili ya hana ka zaɓa wato yana suna mana matsayin ne guda uku matsayi guda uku shine akwai asalin neutral ground neutral ground mai kwatance da wanda muka kawo ɗaliba ce a jami'a ga malamai nan ko a wata makaranta wani malami wanda yake fasiki ba ta taɓa jin sha'awarsa ko ta ji tana jin haushin shi ba kaga wannan shine neutral ground ɗin to sai san da ya samu dama a kanta ya riƙe mata result sai ta zo sai ce to sai dai yankin yadda kaza to yanzu kaga an samu al-muqtadi shine akwai wani haƙƙinta da ke hannunsa yanzu ya rage ko ta ce naƙidin ko ta ce to na yarda kaga ta samu dalilin ko dai at-tamkin wal irada ko kuma dalilin al-bughd wal imtina to tana iya ta hada duka biyun shine ta bashi kanshi ta ba da kanta saboda wancan mani'in shine tana da tsananin bukata zuwa ga taga ta jarabawa amma a cikin ranta tana ƙi tana jin haushi tana Allah wadare ko kuma ta ta zaɓi cewa ta ɗauki azima ba za ta yi ba ta gwammace ta yi asarar makin to kaga daka ana iya samun duka waɗannan halat ɗin guda uku su ne yake tsefe mana har yanzu bai kawo magana hukunce hukunce ba yana so mu fahimci tajsidi ne na ka'idojin na masail din yace فأما مع وجود المقتدي فلا بد من فلا بد من وجود مقتداه إلا لمال فلهذا من لم يب من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به duk wanda bai ji haushin abin kuma bai nemi ya hana a aikata abin da a aikata mai na haramun ba ma'a ƙudiratihi alalin tina'i alhalin kuma yana da ƙarfin da zai iya ƙiɗin fa innahu ya kunu muridan fa'ida to zai zama yana ya nufaci abin kuma yana da nashi zunubin na aikata abu ya zama abokin yin barna za ka an shi rizol ɗinka a ce ka faɗi sai ka ba da cin hanci za a baka idan ba ka da wata mafita sai ba da cin hancin nan to shi ne zai iya zama maka mutsar amma kana da wata manufa mafita to in ka ba da hancin ka shiga cikin lissafin arrashi wal murtashi haka ita ma wacce yarinya ba ta da wata mafita ta rasa yadda za ta yi sai dai tirsasa wannan babu wata mafita to ta zama wato wanda aka tura sama amma in tana da wata mafita ko yaye ne sai ba ta yi amfani da wannan mafitar ba to dama ta nufa ci fasikanci ne ita ma sai dai ta kai kara gaba ba ana kai kara ba wali hadha yuqalu innahu mutawi'un da haka da ƙarshe za a ce a da ganin damar shi akai وإن كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والإرادة باعتباره kodi yake a lokacin da yake aikata wannan saban da aka tarsasa mishi a cikin zuciyar shi abubuwan guda biyu suna iya haduwa yana jin haushin tarsasa mai da aka yi amma kuma ya zaɓi ya aikata saboda ya ba kanshi uzurin cewa in bai aikata ba za a cutar da shi da wannan cutarwa saboda za galibin irin waɗannan wanda suke faruwa mutane sun bayar suna Allah isa amma kuma a can ƙarƙashin ransu suna ganin su wannan shine abin da suka zaɓa mafita gare su ko da kusa na da suna da mafita wata tafi wannan kama ya ce fi kalbin mukrahi ala shay'i iradatu fi'lil mukrahi alayhi wa karahati zalika bi itibaraini kamar yadda yake haduwa a zuciyar wanda aka tirsasa mishi yin wani abu yana jin ainihin wato haushin wanda ya tirsasa mishi amma kuma ya yadda ya aikata abin da aka tasa mishi faman ujira fa'aman muharraman wanda aka dura wa abinci na haram kamar giya ko naman alade ya ƙadiru ala limtina minhu wanda zai iya ƙin shan wannan giya ko cin naman falam ya fa'al amma sai bai ƙiɗin ba auku ila bihi fahishatun ko aka aikata alfasha da shi ya ƙadiru alalim tina'i min ha zai iya ya hana aikata wannan alfashan falam ya fa'al sai bai hana ba kana tuma asiyatuhu bi tarki ma wajaba alaihi min karatu limtina ya zama yana da zunubi na kin aikata abin da ya kamata ya aikata na hana faruwar wannan abu wa bi fi'li ma nuhiya min al-irad wal muqawa da kuma laifin aikatawa yana da laifin kin yin annahi anil munkar da laifin kuma aikata munkari na fata mun gani yace wala yakunu ghayra muridin wala fa'ilin illa idza kana karihan tamal karahat yace ba zai taba kasancewa a ce mishi bai nufaci abin ba bai kuma aikata ba sai in ya zama wato ya kyamaci abin cikakkiyar kyama wa zalika yujibu fi'l al-maqduri fi'l al-maqduri alayhi min al-imtina wanda idan ya da cikakkiyar kyamar abin to zai sa ya zama yayi kokarin aikata iya abin da zai iya na hana faruwa abu fa amma idza kana karihan karahatan qasira idan ku kyamar shi takaitacciya ce fa innal iradata tushibu mithla tashabu mithla hadhihi al-karahati to nufata aikata abin tana tafiya tare da wannan karaha din takaitacciya wa mislu ha wa fi misli hadha yashabu al-fi'l la mahala to anan ne kuma sai aike biyo baya akwai wani dan nau'i na kyama amma kyamar bata kai ta kawo ba akwai irada tare da kyamar to daga na aikin sai ya faru lian al-muqtada li kamalil karahati qa'im saboda wani abu da zai ainihin wato shi kawo cikakkiyar kyama akwai shi wa huwa ma fi zalika min al-hurmati wal uquba shi abin da ke cikin hakan na haramci da uquba shi ya kamata ya sa mutun ya samu irada cikakkiya wajen kin yadda ya aikata fa idza lam tahsul hadhihi al-karaha idan mutum bai yin wannan kyamar ba fa imma li da'afil muqtada ko dai saboda raunin azimarsa wa huwa al-ilmu bima fi zalika min al-hurmati wal uquba saboda ya jahilci abin da ke cikin haka na haramci da uquba saboda duk mai aikata sabo a lokacin jahili wa in mali wujudil mani'i ko kuma saboda samun wani abu da zai hana shi ya ki aikatawa wa huwa naw'un min al-iradati aridun lil bughdi aw sababi shine wato wani nau'i na irada wanda zai bujiro da ki ko sababin haka in ma wujudil ladhata min al-fa'id ko dai saboda dadin da yake so ya samu cikin aikata wannan haramcin wa in ma ragabatan fi iwadin ko bukatuwa zuwa ga wani abu da za a bashi kamar da mai kwatance da irin waɗannan yara masu aiki a gidajen masu kuɗi za a bashi kuɗi za a bashi mukami za a bashi girma wai ma rahabatan ko kuma saboda tsabar tsoro tsoron faduwa jarabawa ko tsoron aujabat iradatul mukra wanda ta tirsa sama wanda aka aka aka sa shi dole yayi abu wahina idin yakun manzilatul fa'ili da ragabatin aw rahabatin zai zama ya aikata irin aikin mai kwaɗayi da tsoro la ya kuni manzilati adimul fa'il ba zai zama ɗaya suke da wanda bai aikata ba wanda muka ji a baya ɗin can wanda ya yi iyayensa sannan aka fi ƙarfinsa to wannan wanda bai yi iyayensa ba asali baya so amma kuma akwai wata buƙata da yake nema a ciki buƙatar jin daɗi buƙatar abin duniya buƙatar muƙani buƙatarsa ta tsoron ka a cutar da shi bukatarsa na iya samu ko ta iya samun abin da suke nema na maki ko wani abu to wannan matsayin shi ɗaya da wanda ya aikata abu amma yana cikin tsoro ko son abu aikin ya lazance shi aikin ya lazance shi kamar ɓarawo zai shiga gidan zai sata yana sata amma gaban shi na faɗuwa duk da haka ya daure ya sata kawai mutum zai zo aikata saƙo zuciyar shi tana bugawa ra'idul kalbi yana ce mishi karkai karkai amma shedan ya galabaice shi ya aikata kaga yana da zulubin aiko to haka shi ma wannan bai zama ɗaya da wancan da muka ji a baya wanda yayi iyayin sa sai da aka fi karfin shi karfin shi ya kare sannan ya sallama masa wata Allah shi aka ce tsaye yake da wanda bai aikata ba to irin su ba ɗaya bane wannan masail ne wanda suke wato awisa jiddan masu zurfi sosai waɗanda suke da alaka da ƙa'idoji na ikra wanda zai wuya ka same su a wani wuri in ba irin nan ba za ka ji su ga sanan tafasil ne da wato da sauke lamba iri daban-daban da suka shafi ƙa'idoji na tirsasawa waɗanda galibi dama alƙare ne suke amfani da su ko mutanen ku lauyoyi barista idan an samu irin waɗannan yanayi Allah ubangiji ya samu dace za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله